watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba zuwa a wannan masallaci mai albarka masjidin bukhari da ke cikin wannan unguwa ta cikin bariki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muhtasar zalim ma'ad littafi ne na babban malami wato ibn qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya takaita shi a cikin mutanen Dula wanda shi ne darasin mu na talatin da hudu a cikin wannan littafin albarka muna dai bayani game da aikin hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam darasin da ya wuce a wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi harama da aikin hajji na kirani ma'ana manzo Allah ya yi niyyar aikin hajji da umara a hade sannan ya yi wa kansa tanbih ma'ana ya yi wa kansa wani irin daddarewa da ake dan kada kura ta shiga ciki bayan manzo Allah ya yi haka ya yi harama wajen sau uku yana maimaita harama ya yi harama wurin da ya yi sallah zuwa ba ya yi harama bayan ya hau kan abin hausa taguwa kenan ya sake yin harama bayan ya yi tafiya taguwar ta ne ya ce shi a wurin da ake kira ainihin wato mai da Nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a harama yana hadawa ya ce ya yi niyyar aikin aji da umra wani lokaci kuma kawai ce ya yi niyyar aikin aji saboda umra ta wani bangare ne na aikin aji daga da aka fi cewa da sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ainihin wato kirani a shi sa wasu malamai suke cewa su mata kiyo suka ce kirani amma dai magana mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kirani bayan ya yi harbar sai ci gaba da yin talbiya labbai Allah kuma labbai har zuwa ƙarshe kuma ya dinga ɗaga muryarsa wajen yi wannan talbiya har sahabbansa suka dinga jiwa su ma ya umarce su da yin haka su ma suka daga muryoyinsu wajen yin tarbiyya ya yi aikin kacinsa a kan rakumi wanda yake babu sirri kuma a kan sirrin rakumi kai babu ɗan ɗakin nan da kan rakumi ta rubuta kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbansa zaɓi tsakanin nau'o'in aikin hajji guda huɗu ko dai tamattu'i ko kirani ko ifrani sannan ya kirawo su lokacin da aka zo kusa da garin makka waɗanda ba su zo da abin hadaya ba sai a ɗan sallar da sun yi umarce su da su warware wannan niyyar ta irani su mai da ita mafi ta hanyar su fara yin umra ala ba shi daga baya kuma sai su zo su yi harba da aikin hajji. za mu tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin tafiyar an samu naman farauta daga cikin abin da aka hana mahazuratu da ikram daga cikin abin da aka hana mai harama da ake hajji da yi shi ne akwai farauta Allah ta'ala ya haramta wa wanda ya harama da ake hajji ya farauta da yake da haka ba zai farauta sannan ba zai sa a yi farauta sannan ba za a yi farauta da sunansa ba kuma ya ci bayan abubuwan da ake shi ba zai je yi farauta kuma ba zai ba da kowace irin gudunmawa da wanda zai yi farauta da yi farauta sannan in an farauto ba shi ya sa ba kuma da gudunmawarsa ba duk da haka in saboda shi aka farauto ba ci ba wannan shi ne abin da hadisan da muka ta garin tattaunawa a kan su sashen da ya wuce ƙarin muhalli ko rahim Allah ta'ala ثم سار حتى إذا نزل بالعرج النبي صلى الله عليه وسلم تبنى wato tawaga mai tarin yawa ta sahabbai ya ci gaba da tafiya har sai da ya sauka a wani guri da ake kira sa al'awush wa kana zamilatu wa zamilatu abu bakr bi bakr wahidatu a lokacin sai zama abin hawansa da sayyidina abubakar guda ɗaya ne ma abulabi da abubakar tare da wani bawa na sayyidina abubakar wa bala al-gulam wa laysa ma'ul ba'id sai gashi wannan bawa na sayyidina abubakar ya ya bullo daga inda ya kullo don kuma babu raƙumi tare da shi. Faɓala, alkenan kan zabilatu wa zabilatu a bibakar wahida, ma guda ne da a bibakar kowa yana da kan abin hawansa. Sai ga shi ya zai da abubakar ma na bawa sai ya zuba can kowa ba a raƙumi. Faɓala ai da ba'i sai sai da abubakar ya tambaye shi ce ina raƙumi ka. Ƙara Abdullahi Tukul Bariya, Abdullahi Tukul Bariya ya ce ya fasa cin jiya, فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر ce, بعيرا واحدا وتضلا rafu baya ɗaya kuma ka fitar da shi kaga wanda ya nuna da shi suke yi wani wani lokaci idan aka rasa abin hawa wadatacce to aka yi wani abu guda ɗaya ne amma ɗaya sai ya hau daga nan zuwa wakili na zuwa idan ya sauka sai ya sauka idan ya sauka shi kuma wani sai ya hau daga nan zuwa misali ko total sai ya sauka wani kuma sai ya hau daga nan zuwa ɗaya haka za ka suna yi da haka ana yi in ka hau zuwa wani lokaci ka sauka wani shi kuma zai akwai kuma ka daga tafiya a kafa tun da abin hawan guda ɗaya ne shi ya yi da to kuma ga shi abubuwan hawan guda ɗaya ne sai na a nan sallar sallar abubakar da shi wannan yaro da aka sai suka bar rakun a hannun shi wannan bawa ko ya ce a masa shi ne sai na abubakar ke cewa yanzu rakun guda ɗaya da ya rage kuma da shi ake yin shi ya yi kuma ka fasar da shi ba ka fi ka ya zore bugu sai ya kama dukan wannan bawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tasim manzo Allah ya murmushi wa ya kuli da cewa unzuru ila hadha al-mawri ma yasna ci ku kalli wannan bai harba da yake bace a ce ba la harba ta wala su ko wala ji ga da hal ku ga wannan bai harba da yake bace da yake abin da yake aikata wannan hadisi imamu Abu Dawud ya rawaito shi a cikin manasik hadisi da dubu ɗaya da ɗari takwas sha takwas ibn Majah a cikin manasik hadisi da dubu biyu da ɗari tara da talatin da uku حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما سمع الشيخ ناصر الدين الألباني حسن أن حديث مسلم سنن أبي داود ابن ماجه ثم مضى ذاق الله يمشي حتى إذا كان بالأقوى فسد في أشياء ملوكة التقاعة لأن إن كفتو سيكا يسوق النبي صلى الله عليه وسلم أنجي يمشي زامجي يوشي يسجد مكة ثم يوشي مكة مكة تقومنا domin ya ji gaban maka sauran kwana hudu ta kuka da gashi tun da tafiya ce ana yi ana ya ce dai a tsaya kwanta a na abuja an ga yawa ya ci gaba da tafiya shi sa zan kun gani ana ya sauka wuri kaza ya sauka wuri kaza ya sauka wuri kaza sabani yanzu da Allah ta'ala ya kawo sauƙin tafiyar saboda annawa a cikin tafiyar suna da sauyi shi za ka dinga jin hakin sai sai ba da yawa sai dai kasashen da suke da nisa za ka dinga jin su ba ƙasa ɗaya ba ko saboda jirgi ya dan ƙara shiryawa ko wani dalili sannan sai a yi amma kamar mu nan da muke tashi daga Najeriya za ka ba wani sai sai gani kawai daga nan za ka tashi ko can ake zuwa cikin awa kuɗi ne da wani abu a sa sabanin wancan lokacin da za a ga tafiyar tana da tsawo sai dai a dinga yi ana yari tsawo cutar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya hatta idan kana bil amwa har sai da ya zo wani wuri da ake kira sa amwa a hadara wasu sa'a irin jazzabata sai sa'ad bin jazzam laifi ya yi wa manzon Allah kyautar ajuza himar bahshe cinya ko karfatar raƙumin dawa farar da ku manzon Allah sai mai masa bai karɓa ba wa qala sai annabi ya ce inna lam naruddu alayka illa anna hum kai hakuri ba wani dalili yasa ba wani dalili ne yasa ka dawo ba da kyautar da ka ba ba sai da mun riga mun yi harba da ake haji shi kuma sa abin da za a farauto wannan jakin dawa da ya farauto sai ya yanki cinyar baya karfata sai ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ai ya ai mun riga mun yi harba da ake haji a nan malamai suka ce to menene alaƙar mun yi harba da ake haji kyautar sa abin da za sai suka ce saboda ana tsammanin an da musi da ajali shi yasa bin jassama ya farko wannan jakin dawan ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baya kun san na ce ko dai an hana mai kaba da ake kace farauta ko ya ba da goyon baya ko taimako wajen aiko farauta ba zai ci ba sannan kuma in an farauto da sunan sa na bawo ci da aka sa bin jassama annabi ya kunshi cewa ya farauto da kun ko jakin dawan ne saboda shi shi yasa ya mai wasu ya ce ba za mu karɓa musu bai mun riga mun yi harba da aikin hajji wani hadisi imam bukhari ya rubuto shi a cikin sayyid hadisi da dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da biyar haka a cikin alhiba imam bukhari ya kuma maimaita wannan hadisin hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari biyar da saba'in da uku da hadisi mai lamba ta dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar da casa'in da shida haka imam muslim a cikin aikin hajji ya kawo wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da uku aslon ibn al-qayyim ya ce ga wani fasali falamma marra biwani usfana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kaga kenan ya baro ila abuwa tunda an gyara zama abuwa ya baro abuwa ya yi kurba da ya zo shigewa ta wani wani wani kwari da ake kira sa wani usfan kwarin usfan fara maza Allah sai ce ya aba bakri ayyawa ni haba ya ce ya kai abubakar wannan wani kwari kenan ba sai na abubakar ce wani usman ya ce ya ba ki Allah wannan shi ne kwarin usman ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la qad marra bihi hudun wa sahih yake ta ka ga wannan shi ne kwarin da aka ce annabi hudu da annabi sahih sun tabo cewa wannan kwarin ala bakrai ahmarai akan raƙuwan su guda biyu jajaye khadumu khadumu khadumu wato khadumuhuma alli wanda asirkar da ke cikin hancin raƙuwan alli ta wato igiyar ce wanda aka cukka ta ce da igiya wato ta abin da le wato ganyen dabino wa uzuruhuma al'aba sannan suna sanye da iza ma'ana sun sanya kwarjallansu na abaya wa ardiyatuhuman iman sannan suna sanye da mayafansu wanda suke masu zane-zane al-imar shi ne kisabun mukhaffa wato mayaki mai ɗige-ɗige ko mai zane-zane a cikinsa can suna sanye da kwarjalle sannan sun yafa zan mayafawa shi kuma haka suka zo suka wuce ta wannan barin yulabbuna suna labbaik Allahumma labbaik kaga kenan kwari ne mai tayari annabi Nuhu da annabi Salih sun taɓa wucewa daga inda suke za daga garin su ko inda suke zuwa za su je ake kaji suka wucewa ta wani Usman suna kan rafunan su suna ainihin wato tarbiyya a wata ruwaya ala bakalatin umrun suna tare da wato garken rafuma jajaye wanda aka yi musu asirka da ainihin wato igiya suna sanye da izar farjalli zai daura suna yafa da mayafansu yulabbuna suna yin talbiya labbai allahumma labbai yahujjuna albayt alatiq suna nufin zuwa yantaccen ɗaki shi da lafi kafa zakar ahmad imam ahmad ya ambaci wannan hadisin amma hadisi ne da a cikin isnadin akwai wani da ake kira zam'a imam muhammad ya fitar da shi mujalladi na daya shafi da dari biyu da talatin da biyu a hadithin abdullahi da abbas radiyallahu anhu sannan a sheikh ahmad shakir da ya yi tahqiqin musnad da imam muhammad ya rauna wannan hadithin aka wakil ya kawo wannan hadithin a cikin as-suhud shafi na dari da ashirin da bakwai haka ibn asakir a da ibn asakir a cikin tarihin dimashq a mujalladin sittin da biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar shi ma ya kawo wannan kissa ko kuma wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni saboda a cikin isnadin akwai zama falamma kana bisarifa bayan sun baro wani usman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari ya kasance a wani guri da ake kira sarifa to a nan sarfa ne habat aisha tu ana aisha radiyallahu anha sai jinin al'ada ya zo mata wa qala li ashabihi bi sarfa manzo Allah ya ce wa sahabbansa lokacin da suka zo wannan wuri sarfa man lam yakun ma'ahu hadiyun duk wanda bai da abun hadaya a tare da shi fa ahabba an yaj'alaha umratan sai yake so ya mai da haramarsa ta kirani ta koma umra bal ya fa'al a nan ba zai yi canza niyya zai yi an gane ko wa man kana ma'ahu hadiyun duk wanda ko yana da abun hadaya bala ba damar ya canza niyya niyyar da ya dauko ta kirani tana nan a kansa amma har yanzu wanda ne riga ya ɗauko niyyar kirani kuma bai bai taho da abun hadaya ba to ba damar yin kirani amma har anan ba yana da damar ya canza niyya ya bai da niyyarsa ta koma tamattu'i ta hanyar da ya niyyar umra yanzu in aka ji aka gama umra sai kuma ya sake niyyar da ke bata ina sake maimaita da kudin da bambance tsakanin kirani tamattu'i da ifrani wa hadhihi rutbatun ukhra wannan wani matakin da shi ma da fauka rutbatin takhir wancan matakin na zaɓi da aka ba wa kowa inda miƙaci a miƙaci kusan a can miƙaci an ba wa kowa zaɓi a can miƙaci sun rulai to a nan ma an sake samun wato wani wata damar wadda ta ɗara wancan ta farko cewa har yanzu duk wanda bai koro dabbarsa ta hadaya ba to yana da damar ya canza niyyarsa daga kirani ta koma tamattu falamma kana bi makkata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin makka amara amran hatman to anan ne ya bada umarnin da babu zaki umarni na wajibi man la hadiya ma'ahu yace duk wanda bai taho da abin hadaya ba an yaj'alaha umratan ba shi da wani zabi kuma wajibi ne ya maida niyyarsa ta koma umra idan ya yi umra wa ya illa lil ihrami ya warware haramarsa ta umra in ya gama sai kuma ya jira lokacin da za a fara aikin haji sai ya sake ɗaura niyyar aikin haji sai ya shiga tawagar alhazai kuma a aikin haji tare da shi ya dai yi ibadar guda amma daban-daban wa man ma'ahu hadiyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda kudi yana da abun hadaya an yi kima ala ijrabi shi kan ya ci gaba da zama akan haramarsa kada ya rubuta ma'ana duk wanda yake da abun hadaya to kirarin nan da ya dauko shi zai walam yamsah zalika shay'un al-basha walam yamsah zalika shay'un wani abu bai kuma ɓaci ba bayan haka albarta ta kwata-kwata bal sa'alahu suraqatu bil mali bal ma suraqatu dan malik ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi umra game da wannan umra din allati amarahum bil fasqi wanda maza Allah ya umarci sahabban da basu zo da abun hadaya ba da su bata haramar su niyyar su ta girani ilaiha su wayar da ita umra to sai suraka ya yi tambaya game da ita wannan korar da aka ce lalle wanda bai zo da abin hadaya ba ba damar ya ɗauki niyya irin ta hajjin da annabi ya yi da kirani domin sharaɗin kirani sai ka zo da abin hadaya to wanda bai zo da abin hadaya ba ya canza niyyarsa daga kirani ta koma ta matuyi ta hanyar da ya fara yin haraba umra daga baya zuwa aikin hajji don haka sai suraka tu bil malik ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan umrar da bai taba tuki zai yi hal hiya li'alihim hadha am lil abad shin wannan hukuncin na yin umrar da ta su ya shafi wannan shekarar ne yanzu am lil abad ko har abada haka abin yake duk wanda bai zo da abin gada ba sai dai ya yi tamattu'i ta hanyar yin umra daga baya ya yi hajji fa'ala sai manzala ce bal lil abad hukuncin har abada haka yake in kana son kirari ta kula abin hadayarka in ka tafi ba abin hadaya ko ka so yin kirari ba zai yi domin ka karya sharaɗin yin kirari shi ne tafiya da abin hadaya da sai dai ka samu tamattu'i ko ibrahim wannan hadithin juz'i ne wani bangare ne na hadithin da ya gabata ba ya ce tsohon mana haɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ila an nazala bi bi'wa bai tsaya ba har sai da ya sauka a wani guri da ake kira bi'wa wa hiya al-ma'rufatu wannan bi'wa din shi aka fi sani a yau bi abari zahir ana kira sa abari zahir fa ba ta biha sai annabi ya kwana a ziduwa abari zahir a nan annabi ya kwana lailatul ahadi daren lahadi li arba'in khalawna min dil hijja kwana hudu da ya rage a shiga watan dil hijja an gane ko kwana hudu da ya rage a shiga watan dil hijja ko kuma kwana hudu da shigar watan dil hijja an gane ko shine kwana hudu da shigar watan zulhijja kenan hudu ga watan zulhijja wa salla wa salla bi as-subha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba a wannan gurin zuwa thumma tasala sannan yayi wanka min yawmihi a wannan ranar wa nahada ila makka sannan sai ya zabi ya miƙe zuwa makka fa dakhala naharan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka ne da rana min a'laha ta saman ta kuma ya shigo min thariyatil ulya ta hanyoyin sama allati tushriku ala al-hajum waɗanda suke kallon wani guri da ake kira hajum kusan garin Makka kamar yadda na shafa da abin karatu hil and bali wani gurin tudu ne wani gurin kuma bane in ka shiga wasu unguwannin kamar wanda yake tafiya ka taɓa bi ta ka taɓa zuwa zaria na ga ka je za ka wasu wuraren akwari suke wasu unguwannin kuma suna kan tudu in ka je wucewa ta nan za ka ga duk ga garuruwan can gidajen su duk sun yi ƙasa da hanya an fahimta sun yi ƙasa da hanya to in ka je garin wanda ka za ka wasu akan duwatsu suke da haka in ka je wannan unguwannin za ka motoci ta sama suna ta wuce kai kuma ga kana a ƙasa kana kallon su wasu wuraren kuma ka ji za a daga ka a bari wani wuraren ka ji sai daga ka a tudu da haka hanyoyin shigowar da akwai hanyar ƙasa akwai kuma hanyoyin tudu wanda za ka shigo ta sama da haka in shigo ta sama za ka daga gano sauran garuruwa da motoci da mutane suna can ƙasa in kuma shigo ta hanyar ƙasa to za ka hango wasu wuraren su kuma mutane suna ta rayuwa su kama a sama an gane ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi shigowa garin makka a wannan tafiyar ya shigo ta ne da rana kuma ya shigo min al-thaniyati al-ulya wa kana bil umrati amma a umrar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukulu abin asbaih ya dinga shigowa da maka ne ta kasa an gane ko an ce ya umara wajen guda ko duk umrar da yayi banda wanda ba a bashi ba ta sulhu da biya banda wanda ya hada aikin hajji ya yi guda biyu kamar yadda kuke bayani a baya duk da umar da ya yi ya rika shigowa ne min saniya ta subula ta kasa sun basara sannan manzo Allah ya ci gaba da tafiya hatta da khalil masjida har ya shiga masallaci wa zalika duha lokacin da ya shigo masallaci lokacin da hantsi ne وذكر الطبراني انه دخل من باب بني عبد مناف Imam Tabarani ya faɗi cewa ya rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga ɗakin Ka'aba ko masallaci na ɗakin na harami ya shiga ta kofar da ake kira babu bani abdimana alladhi yusamma babu bani shayba wanda yanzu ake kira ta da babu bani shayba in ka ji za ka yanzu tana da babu bani shayba ta wannan kofar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin harami wani hadisin cewa annabi ya shiga ta babu gari shai ba hadisi ne zari imamu tabarani a cikin al'ausar ya kawo shi kama kamar yadda yake cikin mijbar isra'i mujallar da kuma shafi na dari biyu da talatin da takwas hadithin abdullahi da umar al'aitami ke cewa a cikin isnadin akwai marwan ibn abi marwan as-sulaimani ya ce bihi nazar wannan mutum akwai abin duba a game da shi wa baqiyatu rijalihi rijalu sahih duk cewa sauran marwaitan ba su da matsala rijalu sahih ne amma banda marwan ibn abi marwan shine matsalar wannan isnad shi sa hadisi bai inganta wa bakar ahmad imam muhammad ya ambata shi ma ya rubuta cewa annahu kana idza dakhala makan manzala ya kasance idan zai shiga wuri min darin yu'la istaqbal bayt in zai shigo ta gidajen da suna sama an ɗaukaka su to yakan fuskanci istakbalal baita yakan fuskanto ɗaki wanda ayi addu'a ma'ana in zai shigo ta sama in ta sama zai shigo sai ya fuskanci ɗakin ka'aba sai ya addu'a sannan sai ya gangaro shi wa zakara tabarani annahu kana idza nazara ila al-bayt sannan imam tabarani ya rawaito hadisi cewa da zarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ido kudu da ɗakin Ka'aba ma'ana ya hango ɗaki saboda kar ka dauka kana zuwa masallacin Arabi kawai ɗakin Ka'aba za a gani ana durowa ne yanzu a cikin TV ko wayar za ga masallacin yana da girman gaske to sai ka shige shi ka nausa ciki za ka ɗakin Ka'aba yana can tsakiyar masallacin da aka hana ta fara ta shara ta huka idan aka masallaci yana da girma sosai yana da hawa wajen hawa biyu ko da aka banda kuma wanda ground ne yake shi da aka sai ka shiga ciki ba kawai da ka ji an ce ɗakin harin kana zuwa kawai zai ga ɗakin ka'aba a sai ka shiga cikin masallacin kuma sai ka nausa cikin masallacin sannan sai ka hango ɗakin ka'aba da na tsakiya to da kun yi ido wurin ɗakin ka'aba ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito ya karanta قال إلى شاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا يا الله كقارا ومن آكي نوكك كقارا بس جرما كقارا بس كرمشي كقارا بس كرجني wannan shi abin da al'amaran ya mutu cewa ta binye ido kudi ya ga ɗakin ka'aba yana ko da yake hadisin da'ifun jiddan wannan hadisi yana da rauni sosai imam tabarani a cikin al-kabir hadisi na talatin da na dubu uku da talatin da biyar alhaita bi ma ya kawo shi cikin mutuwar isawani mujalladi na shafi na dari biyu da talatin da takwas a tabarani a cikin alkabir da al'ausar hadisin huzaifa ibn husayn radiyallahu anhu الهيثمي كتابية عاصم ابن سليمان الكوزي وهو مجهول أشكي إسناد ابن أبوانا عاصم ابن سليمان الكوزي يشكوه أنا بمسك فهديث وروي عنه عن الرجل الإمام قبري أنه كان عند رؤيته cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ganin da ya ga ɗakin Ka'aba ya dafa yadai yana daga hannayensa ويكبر يديه الكفارة ويقول لك اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه أو اعتبره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا يا اللهم أنت السلام يا الله مني السلام أمنتي ومنك السلام أوجبك أكيد من أمنتي hayyina rabbana bisalam karaya mu ya ubangiji mu da aminci Allahumma zid hadha albayta tashrifa ala qara wannan dakin daukaka wa ta'ziman da girma wa takriman da karamci wa mahabatan da kwarjini wa zid ya ala qara wa man hajjahu duk wanda ya je aikin hajji a wannan dakin akwai ita ma abu koyi umara takriman shi ma ka kara masa karamci wa tashriman da daukaka wa ta'ziman da girma wa birran da nagarta وهو مرسل شيمون حديث بين كتب حديث مرسل رواه البيهقي في الكبرى رواه البيهقي في الكبرى يا كاوش حديث الى دوبو ترى الخليل بن شاهوكو عن ابن جريج مرسلا بعد هو ما عنده يمكن بس ينجتها بس بس ينجتها كذا كوي ان كشف كي عنده اشباه مسلاتي na ba za ka yi kenan ko sai ka shiga cikin masallaci sai ka shiga cikin masallaci فلما دخل المسجد لما زال الله صلى الله عليه وسلم يشبه مسلاة كعبة عمد إلى البيت يا نفرات كعبة لكيسه ولم يركع تمييز المسجد به من سوء مسلاة ما karfe kuma ka dace ya wanda ya shiga masallaci kare zauna hatta ya sani rakatai shi masallacin harami da bayyaki kana shiga cikin sa yi ta tafiya kawai kar ka tsaya har sai ka yi hudu da ɗakin ka'aba da ka yi da wurin ɗakin kaba babu magana ta iya ce masjid fa inna tahiyyata al masjid al haram aqwa ita tahiyyatul masjid masallacin harami tawadi shi masallacin harami babu tahiyyatul masjid tahiyyatul masjid da shi ne ko da kashi kai tawadi falamma hada al hajara lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci dutsen hajar al-aswad istalamahu sai ya rungume shi walam yuzahim alai amma bai yi turere ya wajen runguma sare wannan ana gaya wace babu turere ne in Allah ya sa babu cunkoso ko lokacin da ka shiga ɗakin harami ba jama'a da yawa za ka iya zuwa kusa da hajarin asuwar ka rungume shi ka sumbance shi da bakinka babu laifi ka iya haka idan ba akwai cunkoso da yawa ana ture-ture har ka matsa wa kanka cewa sai ka je ka kusa kai ma ka yi tunanin sai tsiriya wajen sai ka je inda kasar da su yake sai ka rubuta shi ko kuma sai ka sumace shi a cikin hakan akwai hadari sosai a iya ture ka a iya matse ka a iya garin ka je ka sumace shi a yi wata irin wato a yi wani irin turi da kila a kwara ma kanka da jiki ga zubar da haƙura ko da abin da kamar haka. Da haka in akwai turere ne da wani lokaci za a ga ana cika sosai da Allah ran da ka shiga dan ka je ka fara gabatar da tawafi ga masallaci ya cika ta to sai ka tsaya daga inda kake kawai ka ci gaba da tawafin ka za mu ji yadda ake yin tawafi daga amma in ka samu babu mutane da yawa za ka iya zuwa inda adal aswad yake to wannan sunna ne ka kai kanka wajen adal aswad din ka rungume shi kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kusa da dutsen adal aswad istalama ko sai ya rungume shi walam yuzahim amma kuka ka dauka ya yi turere ne bai turere ne ba kan sumbatas walam yataqaddama arun ila jihati rukun yamani sannan bai yi gaba gari ya wuce azal aswad din ya tafi bangaren rukunin yamani ba domin wurare ne guda biyu shi masallacin ɗakin arabi din rukuni hudu ne amma a wannan rukunan waɗanda kake da alaƙa da su a ibadar kajin haji hajjar aswad rukunin yamani da aka yi kan fara da hajar al-aswad tun da kusurwa wuri ce shi hajar al-aswad idan muka ɗauka faɗin wannan tebur ɗin shi ne hajar al-aswad ko ɗakin kawo to ka ɗauka wannan dungun shi ne inda hajar al-aswad yake domin a daidai wannan kwadar a nan hajar al-aswad yake kuma daga nan za ka fara kawai in ka taho za ka zagayo kuma anti-clockwise ake tafiya za ka sa ɗakin kawo a hau da daga haka za ka taho in ma ka ce za ka yi dawo za ka yi tsaro da mutane don za ka kowa na yake yi na ɗan ka tau ka zagayo in ka zagaya to daidai wannan dungun kuma shi ne rukunin yamani da aka daga wannan shi yana da rukunin yamani yana daga nan hajjar aswad yana daga wannan dungun to za ka fara tawafin ka ne daga hajjar aswad ka fara kana tafiya in ka zagayo ka zo rukunin yamani shi ma ana dungumarsa amma shi ba a sumbantarsa in ka samu dama ka rungume shi in akwai tsaron jama'a a wuce shi kawai sai dai tsakanin rukunin jama'i da hajjar aswad in ka zo kawai abin da ake so ka dinga karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar in ka wuce kuma ka iya ci gaba da wani zikirin ko wani nau'in addu'a da ba an fahimta walam yarfa yadai annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga hannayensa ba walam yaqul بيجي نواجه بنوادي هذا الاسبوع كذا وكذا انا في ابو تنيه نواجه لو كل ما يسمع انا يفهم shi sa a nan ba a ya ce na yi niyyar yin tawafi na a sati na kaza da kaza mai bata walam ta ta walam ta ta ko bi takbir manzo Allah bai bude tawafinsa da kabar kabar bari ba wala hadal hajara bi jami'i badani sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kusanci hajar al-aswad da dukkan jikinsa thumma tafada anhu wa ja'alahu ala shiqqi al-ayman ya dan yi nesa da hajar al-aswad din sannan ya sanya shi a shiqqi al-ayman bangaren sa na dama balista kabala an gane ko balista kabala wasalam na'am abin da yake so ya ga ma wala ta tawo bi takbir wala hada al-hajar bi jami'i badani ba kuma ya kusanci hajar aswad da dukkan jikinsa ba ne sun mantabar an sannan kuma ya yi nesa da shi wa ja'alahu ala shiqqil ayman ya sanya shi a tsagen sa da ba haka yi ba balista lahu balista qabalahu ya sumace shi wastalahu ya rungume shi thumma akhadha ala yaminihi sannan ya tafi ta dama da shi walam yadu inda al-bab ruwaito ya yi wata addu'a ba a wajen a wajen kofa da aka gano daidai kofar da ake shiga dakin ka'aba za ka sun kai suna addu'a ba sa ka tsaya ko koci ba a ruwa zuwa da ya yi wata addu'a ko wala ta hatar biza ko karkashin indararo akwai indararon rahama da aka daga jana ko to nan ba ba ko shi zuwa annabi ya tsaya ya yi wata addu'a a albiza indararo ba wala inda zaharar ka'aba ba ruwa zuwa annabi ya yi addu'a ko ya hau kan ɗakin ka'aba wa arkaniha ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a a rukunan da ke dauke da ɗakin Ka'aba ba in ba hajarul aswad da rukun yamani ba wala waqita lil wala waqata lil tawafi dhikran mu'ayyanan ba a ruwaito annabi ya ambaci wani zikiri ayyanan ne ba lokacin da mutum zai yi tawafi bal ubiza alu abinda dai aka kiyaye daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bainar rukunai tsakanin rukunan nan guda biyu rukunin yamani da hajar aswad abinda aka iya ruwaitowa an ji annabi yi zo gurin yana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar muka faɗa ta ko wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi a mujallar sana uku shafi na ɗari hudu da sha ɗaya imam abu gawar a cikin almanasik hadithi na dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da biyu imam nasa'i a cikin alkubra a cikin almanasik hadithi na dubu uku da ɗari tara da ashirin hadithin abdullahi bin sa'id radiyallahu anhu sannan shek albani ya hasan hadithin a cikin sunan abi dawud وعمل في طوافه هذه الظلامة yanzu ka ɗauka cewa an gama maganar harma an taho yanzu ga shi ne alhamdulillah an shigo ɗakin kawo an shigo masallacin nan ana shigowa babu tafiye masu za ka ɗauko ɗakin kawa in ka zo za ka tsaya daidai hajarin kasuwa in ka samu damar sumbantar sa alhamdulillah ba ka samu ba daga inda kake za ka ga yanzu an masa wata alama za ka ga nan ne ne nisan za ka wata koriyar alama domin kila za ka iya ganin tsakanin ka da shi ya fara masallaci nan duk nan mutane ne da yawa a nan kai kana daga can to ya za ka iya gane shi ne sai aka yi ma wata koriyar alama za a gane daidai nan ne san ka tashin rasu da aka daga ɗan gurin sai ka daga wasu hannu ka ce Allahu Akbar sai ka fara tawafu tun da ba ka samu damar zuwa kusa da shi ba balle ka rungume shi balle ka sumbace shi daga yadda kake kawai sai ka daga wasu hannu ka ce Allahu Akbar sai ka fara tawafu a cikin tawafin nan ka iya tilawa al-Qur'ani ka iya salatu annabi ka iya yin hailala ka iya yin tasbihi ka iya yin takbiri duk abin da ka iya kawowa za ka iya yi ba wai juwar abu takawai mai da aka ce shi za ka yi ban kana yin amana a gane kawai abin da ga ba ka zo kudi da mani rabbana atina za ka yi ya sai ka zo haka da kasuwanci to da ka zo nan ɗaya ke sai ka kuma zagayawa sai ka zo nan gudu biyu ke haka za ka yi asu bakwai sannan ukun farko النبي صلى الله عليه وسلم رمانا النبي يعيس السرقة في نوابه هذه أولا النواب الناس ثلاثة الأوقع ثلاثة الأشواق شيوي كم فرقو سسرقاي معنى كل دعك أكي أكيوي كم فرقو amma shi ma malamai suka ce yanzu saboda yanayin taron jama'a da cunkoson jama'a sassarfan ma ba ta yi ba musamman idan a ƙasa kake rawa kasan saboda yanayi da sauƙaƙawa sai aka yi ga inda ka'aba take to akwai hawa da daya dan ma gurin gawaɗi sai dai ya fi na nan ƙasa fadi tun da shi an ɗauki fadin ginin masallacin ne nan tsakiyar da a faɗe yake wanda kana in a ƙasa ne da ɗan kaza ga ya kaza nan da nan can sama ba shi ko a bayan fadi in nan ma ya shiga ko kuma sakan kulo za ka sake hawa can sakan kulo can ma ba shi ko za ka iya zagaya sai dai zagayen ya fi bani can ma kuma da an sa a wannan alama daidai a cikin kasuwar din an ja alama da ta yi sama ta inda za a gane wannan koriyar alama nan ne a cikin kasuwar to in kai in kana in ka kula in nan kasa za ka yi to in kuma can sama za ka yi aka za ka yi ka zagayo ka yi ne ke da haka a sama ne nake ganin kawai a yanzu ake iya samun damar yin wannan sassafa ne saboda can sama ba kowa yake zuwa ba yana da fadi amma ba kowa yake zuwa ba saboda wahalar zagayo zama kewaye lokacin sai ka ka sha wahala ka ji jiki sosai za ka an kucin ko so a ranka sa za ka sassarfa a ranka sa ba ta duba wani lokaci ma idan cunkoso ya cunkoso sai an tsaya can an jira can gaban ta ɗan ja sannan su kuma kuma nan kusa da juna ka ga idan magana sassarfa ka ga ba za su ba ya ga sassarfa ba ta yi ba shi ke da sai kai tafiya kamar yadda ka kowa ya yi ina gaya maka wannan bayanin ne dan ina ce a raina za ka ji insha Allah a ja'alahu ala ahlika wanda kuma yake jin ba zai je wato kaga shi ya ji ba zai je a ja'alahu ala ahlika bai yake cewa wa qaraba baina quta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusa da kafusa ma'ana yana sauri shine wa wa wa qaraba baina quta shi an ci sassafa ga yana sauri sauri ke wa qaba'a bi ridai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi intibai da mayafansa ma'ana idan mutum ya je tawafin kudum din da zai yi to zai fitar da kafadarsa ta dama a gane ko za ka fitar da ita waje kuskuren da wasu suke yi sai ga mutum har ya gama tawafin har ma ya gama aikin da zai kafadarsa ta dama kuskure kana gama wannan tawafin sai ka jawo hannunka kamar yake ciki sai ka jawo karfe kafadarka kuma a tawafin kudu ne kawai ke buɗe kafara amma sauran tawafin duk da za ka yi ba buɗe kafara shi ma ba mutum ya san wannan karatu ba zai ga duk ya ji ya yi hajji duk kafara su tana waje a tawafin kudu shi ne za ka fitar da hannun ka na dawo waje ka yi ka yafa shi kuma da na hau gina ciki in an gama da wakon sai ka yaron ya ɗauka mai hannun ka ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ittiba wato yadda shi ne fitar da hannu a wani faja ala ala ahli kasfai sai ya sanya wato ala ahli kasfai akan ɗaya daga cikin kafaɗinsa sai ya ɗora yaro wa abda katiba kun akhar ɗaya kuma kafaɗa sai ya bayyana da ita ya fitar da ita waje wa mankibahu da kuma ainihin wato katibahu kafaɗa sa wa mankibahu shi ma kafaɗa wa kullama hadha al-hajar al-aswada duk sanda ya zo kusa da dutsen hadarin aswad a shara ilai sai ya nuni ya ishara zuwa gare shi wastalamahu ya sum ya taba shi bi mi jami'i da sandansa domin an roto annabi yana yin tawafin ne a kan raƙuminsa mutum da yana kan raƙumi kaga hadarin aswad din yayi kasa raƙumin yayi sama da shi ba dama ya iya taba shi da hannu tunda da sanda a hannunsa sai ya taba hadarin aswad din da sanda sai ya sumbaci sannan sai ya ci gaba da kai ma mun akan abun hawa za ka je misali ba ka da lafiyar kafa an an tafi da kai a wheelchair ko wata mai kama da haka in ka zo kusa da shi ba za ka iya miƙa ba sai da kafa ba lafiya sai ka miƙa sannan ka sai ka taɓa shi na ba ta gani wa tabbatar mai jana sai kuma ya sumbanci wannan sanda ɗin wa huwa asa mahajariyatul ras ita ce irin sandan da take da lankwasashen kai kamar kwagiri ke na ga yadda jawa suna sawa da yake da hannu haka shi ne yanayi wato mihika wa tabbata an musallama alaihi wasallam anna musallama rukun al-yamani ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun ya rukuni rukun al-yamani an kiyaye a zama mun fara ko shi rukun al-yamani babu shubata runguma ce in an samu dama ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كبر bai tabbata manzon Allah ya sumbaci dole da mani ba wanda ya tabbata ya sumbata hajarul aswad a kiyaye wala qabbala yadahu inda istilalihi kuma ba a ruwaito manzon Allah ya sumbaci hannunsa lokacin da ya taba dole da mani ba ko shi mun kuma sake a wuce kaga ce to ai na rubuta shi wurin sumbaci hannu wannan sai dai hajarul aswad وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كبر الحجر الاسود اما يا ثبت من زمان الله صلى الله عليه وسلم يا سبحان الحجر الاسود وثبت عنه انه استلمه بيده kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi da hannunsa fa wada yadahu alai sai ya tura hannunsa bayan ya rungume shi sai ya tura hannunsa akan hajar aswad kuma qabbalaha sannan sai ya sumbanci hannun wa thabata anhu annahu istalamahu bi mihjani kamar yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba hadirin aswad da fahiri wannan sandan nasa ba hadihi talatu sifati wayannan sufofi da gudawo da aka rawaito hadirin aswad ko dai ka rungume shi ka sumbance shi ko kuma ka taba shi ka sumbance hannun ko ka taba sanda ka taba shi da sanda ka sumbance sanda wannan sufofi guda game da taba hadirin aswad ke wanda kai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ne وذكر الطبراني بإسناد جيد ما الطبراني بإسناد من جولة أم شوى أنه إذا است... إذا استلم الركن أن يتوجه مزال إلى من هذا الأسود سمين أكتي الركن أكيشو هذا الأسود أكيد وكان كان الركن اليماني أو هذا الأسود شي كذا شي سأجي مسو ركنين ko rukunani rukunai guda biyu wani lokaci ya amma wata masa ce ma wancan hajjar aswad wancan kuma rukuni da rani amma aka ce a rukun aka yi shiru ana nufin hajjar aswad annabi sallallahu alaihi wasallam idan salama rukuna idan ya zai sumbanci wato idan zai rungumi hajjar aswad kana a rubuto yana cewa bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar wa kullama ata ala al-hajar al-aswad qala allahu akbar duk sanda ya sake zagayowa ya zo daidai hadar aswad sai kuma ce Allahu Akbar sannan sai ci gaba da tafiya wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi na farkon Imam Al-Baihaqi ya fitar shi a cikin Al-Kubra hadisi na 9250 mawqufan ala ibn Umar amma wannan riwaya ce mawqufiya zuwa ga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ba sai ne isnadi ce da kyau amma abinda al-musannif ya ambata min annahu wa rawahu tabarani ko wahab min cewa imamu tabarani ya rubuta wannan wahayi ne daga ainihin ainihin ainihin wato shi ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya yi wahayi ke cewa imamu tabarani bai haƙi ne a cikin al-kubra ba tabarani an fahimta yau hadisi da duk imamu bukhari ne ya rubuta shi a cikin al-hajj hadisi da dubu ɗaya da ɗari shida da sha uku hadisi abdullahi da abbas Allah ya kara musu yarda ولم يستسلم ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولا مس من الارحام الا يمانيين فقط manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai runguwa ba bai kuma taɓa wani rukuni daga cikin rukunan ɗakin Ka'aba ba sai waɗannan rukunan guda biyu kawai ko da ka ga wani wanda bai yi karatu ba da kayan jabi dan za ka yi ta ganin su gari a cikin fararen da ma kacce gudu da balarabe ka kada wasu ba ba jahilai a kan jahil su zuwa lokaci ya fara an gane za ka zo wani lokaci wani tuba ma daga sako iran sai ta rubuta a cikin katin kawo duk za ka yi daga yin ba wani su ba inda za ka taba a cikin hajji a cikin ɗakin kaba ko ka sumbanta sai waɗannan rukunan ba a wajen annabi ya rubuta wani guri a rukunin a cikin rukunan ɗakin kaba ba ko ya taɓa shi in ba waɗannan guda ne ba rukunin yamani da hajjar asuwa فلما فرغ من طوافه لما زق الله صلى الله عليه وسلم يجب الأوائل يشوف قدر النبي صلى الله عليه وسلم يأي طواف صلى بقي hukun farko ya yi sassafa hukun kuma ya yi tafiya to yana gama tawafi yanzu in ka je kana gama tawafi saura ne falamma faraga min tawafihi yana gama tawafin sa ja'a ila kalbi maqam sai manzo Allah ya zo bayan wani guri da ake kira maqam Ibrahim فقرأ سيما ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أقالوا واتخذوا سرك مقام إبراهيم وتسرك مقام إبراهيم أرسلكم صلى هو اتخذوا أقول قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أقول واتخذوا أقول قراءة أقول سرك هكذا مقام إبراهيم أريد ainihin wato wace ibada kana gama da wani sai ka zo makamin Ibrahim fara ka alaka ta yi mutu Allah sai ka zo sai ya raka a biyu wal maqam bayna huwa bayna al bayt shi kuma makamin Ibrahim wani wuri ne tsakanin sa da ɗakin Ka'aba wanda mutum zai je tsaya sai ya sallah raka a biyu kara a fihi ma fati ba'da al fatiha bi suratai al ikhlas wal kafirun a wato a cikin wannan rakawoyin guda biyu ya karanta fatiha da surori guda biyu قل يا ايها الكافرون وهو سوره الاخلاص قل هو الله احد وقراءته الايه بيان منه المراد منها لله يفعل لله بفعله wato wannan karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na wannan aya suratul ikhlas ko wannan sura bayani yake na al-murada minha lillahi wato abun nufi na karanta ta yana wannan aiki da wannan ibada ne lillahi sami Allah shi sa sai kawo suratul ikhlas da nuna wannan aiki da yake yi ikhlasan lillahi ta'ala yana yin sa ne ikhlas zuwa ga Allah ta'ala alamma faraga min salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallah aqbala ala al-hajar sai saka fuskantar sai saka dawa wajen hajar al-aswad fasqala ya kuma rungume shi thumma kharaja daga nan kuma sai ya fita ila safa zuwa yin sa'ayi sai ya fita wajen safa min al-babin ladhi yuqalu ta kofar da take kallo shi akwai kofar da take kallo shi a wani lokacin to sanan ya fita domin ya je sa'ayi balan ma da nabi yayin da ya je kusa da dutsen safa bara sai ya karanta inna safa wal marwa min sha'airillah lalle safa da marwa na daga cikin alamomin addinin Allah suratul baqara aya ta 158 abda'u bima bada Allah bi sai manzo Allah ce zan fara da wanda Allah ya fara shi kaga inna safa sanan wal marwata da Allah ya fara as-safa sai manzo Allah ce to ni ma zan fara da wanda Allah ya fara shi ma'ana sai ya fara hawa dutsen safa sannan sai ya tawo marwa walin nasa'i arwayar nisa'i ibda'u kubara al-amri wannan ruwaya sai sunan umarni ku fara da abin da Allah ya fara shi ma'ana za ku sa yi sai ku fara da ainihin wato asaba wannan hadisi ba ku sun da rawaito shi a cikin alhaj hadisi da dubu ɗaya da ɗari biyu da sha takwas hadisin jabir bin abdullahi da wakil mawar kaga kenan idan kai sallah raka a ina za kai sallah raka a biyu maqam ibrahim to ka baka tara maqam ibrahim duk ga wasu al'adar sun riga ka zuwa wurin suna sallah sai kai sallah a duk inda ka saba cikin ɗakin a cikin masallacin harbi in ka ga nan da an shiga da za a ga nan mata ana tabbatar ana ta'amuna in ka ga duk an fara tudo-tudo an cike gurin farkon samu wuri cikin harbi kawai kai sallah a tare in kai sallah a tare ta farko fatiha kulliya ta biyu fatiha kullu wallahu ahad da ka gama sai kuma ka sani kowa a wurin kuma hajjar al'asuwar sai kuma ka tafi wajen sa'ayi ina ba ta gani wajen sa'ayi shi ma ka ka ɗauka wani gungume mai dutse za ka je ka tara lallai a wancan zamanin dutsen yana nan a saba wannan amma yanzu ciko da ake ce wa masallacin ya sa yanzu kusan wato an an abin da ba za ka ga dutsen zahirinsa ba sai ɗan furfushinsa sama a dai shekarar da na ji ba sani ko wani sani ya rabu a wannan shekara za a ga akwai ɗan alamar dutsen kawai abin da za ka iya fahimta za ka san hawa kake sannan kana sakowa za ka fahimci gangarowa kake ina fata an gane da yake kudu shi cikin aiki su da zaɓa wani lokaci shi ma matsalolin mun sa a yi zaɓa a fara tashi banda nan wanda aka sani an sake da farko an sake da biyu da sani ba ko shi ma kuma yi da aka zaga da ana idan a sauƙaƙa shi sa za ka yi da irin mace-mace da haɗarurruka da suke faruwa da alhazai wato aiki na tsarin sirrin to ya kai an ce an irin mutuwar nan da yawa ko a wajen jifa ko a wuri kaza sai da kullum aiki su domin sauƙaƙa abin yadda za a rage haɗarurruka da suke faruwa a aiki ina ba ta gani da haka yanzu za mu tsaya a nan mun je yanzu za mu tafi wani sa'a mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tawafi duk abin da ya danganci tawafi mun karanta yanzu kuma ya tafi wani sa'a za mu ji yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'a yi insha Allah inda mun karanta ya zama in yana tsada ga wadana kuskuren da kuke koshi cikin harshen nan mutum sarki ya gafarta mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk